إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشيو منا لا ربا 29 ga wata na Rajab hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da ishirin da shidda ga wata na hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai yau insha Allah a cikin karatunmu na sabon littayenmu alwajiz fi aqidatus salaf salih takaitaccen littayi akan aƙida ta magabata na ƙwarai darasinmu yau na shidda insha Allah darasi na shidda yau ɗanwa a kullum dai mu sani idan muka ce tauhidi ko aƙida kai wata mas'ala ce mai mahimmanci a rayuwa ta musulmi da abu ne yake da alaƙa da imaninka da Allah ita ce wuri da ake rabuwa mun karanta ruwaya wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayani na wannan al'umma yanda za ta rabu gida-gida saba'in da wani abu da uku ya tabbatar da mahi kashin mai girma kaso mai girma ya yi karma a ce rabi mahi girma saba'in da biyu a wuta ɗaya a aljanna kina abu ne wanda hatta sahabai abin ya tada musu hankali na gudun shiga wancan hanya sun nemi bayani na waccan hanya wadda take tsira kuma ya ba su amsar cewa wanda yake irin abin da nake kanshi da nisa habbaina wannan shine abin da ke alaƙa da alaƙa aƙidar su dukkan abin da ke da aƙida ta dace da irin ta manzon Allah da sahabban shi shine duk ake guri kuma wannan yan waka ce a gaita salafu sali wannan aƙida ta salafu sali ba bane ba na wasu ko wani ya sa ka ko ya hudda ka ya ka tambaye shi ka shiga ko ya ce bai sa ka a ba ƙungiya bace ba ta mu sa ka mu hudda ka a aƙida ce asalin tushen addini kenan wanda ya haka da abin da aka jero a wannan aƙida ta magabata a same ka a haka kowane suna aka maka gurin abin da ake so ka zamanto kan haka abin ba suna ba ne ba aƙidar ake so ta zamanto haka yaka yin kai suna na irin wannan aƙida ba haka ba ne ba sunan naka ne haka alu suna da jama'a kana cikin salaf suna ne ko da suna ka maka in ka zamanto aƙida ka irin wannan ce kai ne ka rabauta kenan hamar abin da ake mafarci wannan aƙida ta magabata na kwarai don mu zamanto a kanta muna fatar Allah subhanahu wataala ya tabbatar da muka irin wannan aqida yanzu a darasin mu na biyar karshen karatun mu mun shigo cikin asalin tushe aqida ta salafus salih wanda bayanin da aka yi na tushen wannan aqida wanda suke tahiya akan manhaj manhaj na magabata na kwarai akan wannan tushe suke tahiya daga can suke ɗauko komunsu na hujja na rayuwa sai muka zo bayan ya yi maganar ba sa bin aiki na ra'ayi na 'yan magana da aiki da hankali takaitacce da bin san zuciya a nan muka tsaya maganin azzauk zauk kenan bin abin da ya ma daɗi ka gyara abin da saba ma ra'ayinka ka ture he ya ce yi kenan daidai tashin karatunmu masu bin mu da littayi safa ta 48 ya ce fa'usuluddin قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا فليس لأحد أن يحدث فيها شيئا ويزعم أنه من الدين yace tushen addini hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abin da yake tushe na addini bayani mai warkarwa ba wani bukata wani abu da ban bayan shi bayani ne duk mai an warkar da kai da komi ce don haka falasa da ahadin an yi mutu safiya sha'an ba wata dama ga wani ɗaya kowane ne ya kirkiri wani abu sabo cikin wannan lamari na addini wa ya zuɗu annahu min addini kuma ya zo ya ce ai abin a cikin addini yake bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani bayani gamshashe wani ba shi ba mai haƙƙin damar ya zo ya kawo wani abu ya ce ai addini ne walihada dalilin wannan aqida ko wannan manuwa tamassaku bi hadhihi al-usul wajtanabu al-alfaz al-mubtadi'a waltazamu bi alfaz al-shar'iyya yace dalilin haka magabata na kwarai suka rike wannan tushe suka ne wajtanabu alfaz al-mubtadi'a suka nisanci dukkan lafazi na kirkire na bid'a waltazamu bi alfaz al-shar'iyya suka lazimci lafazin da yazo a shari'a ولذا dan haka wannan manuwa kanu humul imtidadu tabi'i wal haqiqiyya li salaf salih he zamanto wannan yan warko mana sabai he suka zamanto nan ne wajen neman samun ƙari neman ƙari na ɗabi'a na haƙiƙa samun yadda ɗabi'a ɗan warko suke yadda haƙiƙanin salaf yake daga nan kenan suka ɗauko dukkan abin da yake na tushen addininsu daga waɗannan 'yan harko kun suka lazim suka rike wannan tushe wanda manzo Allah karantar da shi na addini yace fa usuluddin inda ahli sunna wal jamaa mujmalatun ala nahwi ala nahwi al-ati tushe mu ce gimshiki na addini a wajen ahli sunna wal jamaa a jumulce ga sunan za su zo kamar da zamu za su zo a gaba hecai al'iman wa arkanu imani da rukunan imani imani da rukunan shi ya ce ina mu'utakada ahalin sunnatu wal jama'a fi usuluddin fi usulul iman aƙidar abinda zuciya take kumsa take kudurta da shi ta ahlus sunna wal jamaa a cikin tushen imani ya talakhasu fi tasadiq bi arkanihi sitta kenan duk akai a kawo aqidar ahlus sunna wal jamaa a tushen imani an tato ta wajen gaskantar da rukunnan imani guda shidda nan ne tushen al'amarin wa'annan gaskantar da rukunan imani guda shida kuma wannan kamar aka bar bidalikan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi jibril fi hadisi jibril alaihi wasallam lamma ja ya sa'aluhu an al'iman yace wannan kuma maganar rukunan imani guda shida shi ma baba da bana hira yace wannan cewa rukunan imani shida ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a cikin hadisi shahararre hadisin jibril alaihi wasallam lokacin da ya zo a siffa ta mutane yake manzo Allah tambaya akan imani wanda take tambaya kamar zaman mutum a cikin sahabbai ashe daga ba a gano malaka jibril ne ai anan da mai magana akan imani fa qala sallallahu alaihi wasallam kenan gashi me imanin ga sama an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وانا رواية بخاري مسلم دي سروتو دواية ya ce annabi ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam jibril amsa cewa imani kai imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira kai imani da kadara alkhairi ko shar wannan shine a jumlace imani da Allah da mala'iku na Allah da littattafai da manzanni da ranar lahira da imani da kadara shine shidda alkhairi ko shar wannan sunan sai za mu zo bayani dalla dalla ya maka bayanin me ma'ana imani da Allah me ma'ana imani da mala'iku ko da litattawan ko da manzannin ko da an lahira ko da kadara don bayanin zai zo kowanne zai maka bayani dalla dalla abin da ake nufi shi sai ce fal iman yaqumu ala hadhihi al arkan sitta imani yana tsayuwa akan waɗannan rukunai guda shida a rukunin gimshiki wanda gini bai tsayawa haida su tsakanin gasa nan dole gimshi kai ne wannan rukunai ne na wannan ginin in ba su gini bai tsaya ba nan illa na abin da ke ni rukuni ne na ka'ida in ba shi din da ya fadi ginin ba zai tsaya ba shi ne abin da ke ni anan da iya wani ginin nurin ya yawa yawa aka rage wani zai tsaya ma shi wannan rukuni wanda kowane ginin iya dogara da shi in ba shi gini zai fadi yace idza saqata minha rukunun lam yakun al-insanu mu'minan albatta shi wannan rukunin guda shida idan aka rasa daya idan daya fadi to mutum samsam ba zai zama to mai imani ba dayan babu ba ka zama ta mai imani aka rasa daya tare da kai li'annahu faqad rukunan min arkan al-iman me sai aka ce bai zama mumuni kwata kwata saboda ya rasa wani rukuni daga cikin rukunin imani da haka fal'iman la ya ƙumu illa ala arkanin sita ta ma shi imani bai tsayuwa sai akan waɗannan gimshikai shidda cikakku ɗaya yin hada bai tsayawa ɗaya yin hada babu gini ba imani kama la ya ƙumu buniyanu illa ala arkani muktamila kama yadda gini ba zai tsaya ba sai da rukunan shi cikakku lida dalilin wannan bayani da ya gabata la yatimul iman illa bi arkanihi sittata jami'a ala alwajhi sahih idan haka kenan imani ba zai cika ba sai da rukunnan shi guda shidda gaba daya kuma su ma sun zo ala alwajhi sahih ta hanya lafiyayya allazi dalla alayhi alkitabu was sunnah ta yadda ƙur'ani da sunna suka tabbatar a kan shi wa man jihada shay'an minha falaysa bil mu'min duk wanda ya musun wani abu daga cikin wannan rukunin guda shida ba mu'mini bane wa in da'a al iman ko da ya yi da'awa a baka shi mai imani ne ba mai imani bane wa qama bi ba'd al islam kenan ko da da mu'mini ne ya ma yi wasu rukunan musulunci ya tsaya akan rukunan musulunci ya yi wasu in dai bai cika kawo da shida ba ba maganar musulunci ba maganar imani yanzu shi ne tabbatar ma da matsayin waɗannan rukunai ga mahimmancinsu a rayuwarka lazimi ne ka gyara su ka gyara aƙidarka rukunan imani su tabbata ɗaya in ba bakar imani yanzu bayan wannan bayani na ma'anar imani sai zai bayani dalla-dalla kansu ya ce a rukunun awwal rukunin harko na imani ya ce al'imanu billahi tabaraka wa ta'ala imani da Allah mai girma da buwaya huwa tasadiqul jazim wal iqrarul kamil wal itirafut tam bi wujudillahi jalla wa ala yace shine at-tasadiqul jazim gaskantawa yankakka mana wanda babu dugon shakka cikin ta kai da dari sama dari ba wani dugon shakka ciki والإقرار الكامل كاي إقراري كا تبتر واتككا والإتراف تام كاي إترافي كاي كنادة كونتا كاي يردا كاي يردا يردا ود باب شكا شكنا كا هو يكنا بكا كا أزجيكا كا قدتا هكا كا هو أبكا كا يردا دمي بوجود الله جل وعلا يردا da samuwar Allah Allah akwai Allah mai girma da buwaya kuma ka yarda wace wa bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi ka yarda da Allah da rububiyya ta Allah kenan wajen halitta aiki Allah shine mai yi da abin da shahabu shine mai yi kuma uluhiya uluhiya haƙƙin bauta ka yarda da haƙƙi na na rububiyya za mu bayani zama game da ma'anar rububiyya ka yarda da haƙƙi na uluhiya ai ma'anar magana istihqaquhu wahdahu al-ibada kenan ka yarda Allah shi kadai ne ya cancanci a mai ibada shi kadai ke da haka wa bi asma'i wa sifati ka yarda ka yi imani da sunaye na Allah da siffofi na Allah ai ittisafuhu bi kulli sifatil kamal wa nu'utul jalal shine siffanta Allah da dukkan siffofi na cika da siffofi na girma wa iminanul qalb bidalik kuma zuciyarka ta nutsu da wannan abun itminanan tura asaru fi sulukil abd yanda za a ga alamar imanin da kawai za a gan shi a cikin rayuwarka shi sulukul abu cikin tsarin ta yadda rayuwarka waltizama awamisi za a ga kana lazimtar umarni na Allah subhanahu wata'ala washinabu nawayi za a kana nisantar ababen da Allah ya hana za ga alamar kenan tasirin imanin a tare da kai yace wal imanu billahi ta'ala imani da Allah mai girma da buwaya huwa asasul aqidatul islamiyya wal lubuha imani da Allah mai girma da buwaya shine gimshikin aƙida ta musulunci lubuha al-lub da kuma ta al-lub kin shi abinda yake khalis tataccen abun mahi kimar abun mahi kima cikin abun ita lubul kaza shine mahi mahi tsada mahi girman haƙi na ma'ana aqidar musulmi imani da Allah kenan fa huwa al-asal shine tushe imani da Allah shine tushen komai وكل أركان العقيدة مضافة إليه وتابعة له دون وتأكيدة تمسلونتي زعا دنغنا تزوى الله شيء توشي يا سامش تكون زعا دنغنا ما من زوى غريش كما تنا بن دو وتأكيدة تنا بن إيمان دا الله يتي دن هكا فالإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوحدانيته واستحقاقه للعبادة وبأسمائه وصفاته إيمان الله بكما دبوايا يقوم شيء الإيمان بهدانته يقوم شيء إيماني dace ka imani da Allah a lokaci guda ya kumshi kenan ka imani da Allah shi kadai ne ba ai akwai Allah ko akwai wanda ba kana imani da akwai Allah amma kuma akwai wanda ba me abu irin nashi kenan nan yarda da kace imani da Allah lokaci guda a ka yarda cewa shi kadai ne wastiƙaƙin ibada kuma shi ne kadai wanda ya cancanta yake da haƙƙin ibada wabi asima sifati haka sunaye na Allah da sifofi na Allah shi kadai yake da irin wannan sifofi ko da sai an kama da wani suna an san sai da sai wani wani samimi ne wani algani ne ko ana cewa wani masani ne ko basi mai gani ne amma na Allah daban jin Allah daban ganin Allah daban wadata Allah daban Allah sanin ta alim wani wani alim ne alim amma Allah daban ne ke na komi Allah khas ne ya kibanta da komin shi na suka mutu da shirin wasu amir basir ba na wanda ke kama da shi ko daidai da shi wannan ka yi ce li'anna wujudahu jalla wa ala domin samuwar Allah mai girma da buwaya min musallamat tana da cikin abin da an riga an mai kauya ba abin sai ma ku ci gurin ba abu ne mai musallamat abin da kurin duk mai hankali ya mai kauya sai musallamat allati la shakka fi wala rib abinda babu wani kokonto ba wani dardar a ciki cewa Allah subhanahu wataala tabbas akwai shi kamar da na karanta cikin wani wata ba amurka wannan cikin wanzuke abin ilimin abin wanzuke yan cikin na zakai masu abin cikin zama wanzuke cewa bincike da kunta ta ce ɗayan ce duk mutumin da ya kalli don su sai kowa sanin irin ganin ayoyin Allah don suna da ilimin ganin abin tarmamu da abin gani da idanka ta ce duk wanda ya karanci wannan cosmos na wannan abin duniya ya karanci wannan abubuwa na falaki ta ce kun ɗayan biyu ne ta ce ko ya imani da Allah ko ya hauka ce gurin haka ta ce wallahi kaga kuma kafira ce alwace ta duk da mu zama kafira da fata musulunci amma ba ta ce lalle duk mutumin da ya kalli wanda ya dibi irin halittun Allah a cikin kan wannan wannan kurin wannan sanin wannan namu kurin cikin duniyar wannan kurin cikin wannan sanin subhan namu kurin ce duk wanda ya bincika ya gani da kyau ce ta ta ku ta ta dan biyu ne ko ya mai kauya akwai Allah ko kun ya haukace kai ma haukace bai hankali dindin mai hankali zai abu ne an yarda ba wani abu kuna akwai Allah wani abu ne dindin mai hankali ko da ka wurin ya san da haka akwai Allah illa ya kiya yi doka ta Allah kwan wani abu ne da kirin ba wani shakka kan shi kan abu yi ma ku ci kwanon wa kad dalla alil fitnatu wal aql shi lamarin samuwar Allah hankalin dabi'a dan adam dabi'a ka da manta da Allah haka hankali ya yarda akwai Allah haka nan shari'a haka nan alhis alhis abinda zaka ma zaka iya abu ne a hili kana ganin alama kana ga abu kana ga aikin yace wa min al-iman billahi tabaaraka wa ta'ala iya daga cikin kidan wannan magana ke ba bukatar gurin kowa yarda Allah samu Allah ba abin da ke ba na bane wanda matsala kanshi wa min al-iman billahi tabaaraka wa ta'ala al-iman bi wahadaniyati wa uluhiyyati wa asma'i zai ka san yawan mutane mun aka ce magana ko ka za gaman za turawa ko turai kamar ka sa ka duka ba Allah ne a'a dan adam ta inda yake duk mafi yawan dan adam ko da ka ce kawuran yahudawan ne sarin ne ai suna da aqidar Allah an kada sai me ya kawo cin zaman gadi ba ai masu cewa uzur da Allah sai yahudawa me suka yi uzur da Allah ai kin sun sa ko Allah me suka dan sun ga wani abu na ayar Allah a hannun wannan bawan Allah har suka ba shi wani matsayi na aikin Allah sai ga shi ma da Allah ne kin suna ko Allah kenan haka sarau suka ta isa da Allah ne kin suna ko Allah da sun gano abun mamaki wanda Allah kada yake yi sai suka gani a hannun wani ba su gano aya ce ta Allah suka wuce ma Allah ke duwan suna da aqida ta maganar akwai Allah wannan dabi'a duniya kenan sai ka an wa ta ga da magana ka wuce ka je amurka ina ne turan zaka suna littayi akwai littayi na doka kamar akwai bibil akwai hana rantsuwa a ce ka rantsi banda wannan shugaban Nijar wa gado ta Nijar faranshi ita ce ko araniya a lokacin ingila amurka duk rashin duniya akwai hata a rasha akwai kiristoci suna aƙida abu amma faranshi ita ce kudin take da aƙida a cikin turai take da aƙida kudin babu Allah haka da ƙewarin shi kansu ingila akwai hadda a kan addini masu kyabun su ingila sai suke din suka samu rikin mallaka daga addini ya da kima sun suna akwai addini yau amurka an duwanda zai shirin amurka sai ya ji yaren tsuwa da bibil duwanda ya amurka ba wanda ya hau amurka iya arne ma'ana bai addini duwanda ya shirin tun daga tarihin amurka hayyar tun daga nun sakta wani abu da aka fara abin demokradiyya ba wanda ya je hau mulkin amurka bai da addini he kana baka samu matakar da kana da addini ya tabbatar ana ma shaida kana zuwa cuci-cuci to kamar ka baka takara an baka takara ya kana da aqida Amurka duk ba zai sa wani mahir ba addini akwai addini a aqida mutane akwai Allah illa kullum bar hanya bar addinin Allah amma sun san akwai Allah amma a wannan shi ne babu Allah wajen su kusa yawa kuma wai me kawo wannan abin aqida wannan shi aka tallata me abun malamai miyagun malaman kasuwanci su kawo aki da wani auren shi ta aiki mai ma'ana miyagun malamai an waye gari sai ake gamuwa da waccan hukuma ta wancan zamani malamai suka ɗare mai wa hukumar gindi tana zaɓi talakawa ana cutar talakawa ana musu zalimci da ka daga baki ya ce maka ba shi ba da shigar magana ya sai malamai kamar da ya kira malamai su ce kaza ko sai ya kira malamai ya ce halaka ne haka aka ta musu aka danne su kurin da sunan malamai ana musu mulkin mallaka amma da sunan malamai ake danne su shi ne a minista tsan kana minista tsan katabin na banci ba minista tsan katabin na banci katabin na banci minista tsan katabin na wannan san tarihin juju halin wannan ko minista tsan katabin na banci gona kusko yana haka ne dai minista tsan katabin na suka juju hali to da aka wannan wannan juju aka wannan aka wannan juju suka na wannan shi juju hali na wannan shi su da amurka kusan shekaru suka yi juju hansu to da aka juju hali sai aka aka yi bore da aka bore aka karye wancan mulkin mai nadaniya to daga shirin to daga yau kurin ba maganar addini da hukuma a saman kalmar da ake lasitai daga nan kawo suka talar da cewa kwanan shi a duniya suka talar da lasitai a duniya cewa ba ruwan gwamnati a kakka maganar addini kina aka ce Allah ya ce kaza ko annabi ya ce sai aka rihe bakin malamai daga shi ba ruwanmu ba ruwanmu da ku kun zami mulkin mu kakka maganar Allah da waka haka nan zalimci da ake yi sai malaman suka ɗarme gindi shi ya kawo aka yi bore gaba ɗaya aka turi addinin gaba ɗaya sai yi wa aƙi da waran shi ba magana ka ce masa Allah a na ka samu jelejir ka taɓa shi an gida ce jelejir an gida ko a barka jelejir a ya ka zantsi da taura ko inji amma jelejir da wa ka zantsi wanda ka zantsi wani ka riƙe da hankalin ka kana consensus ka zantsi ka zantsi da consensus wacce consensus consensus ta maka ta maka hukunci wace ce consensus wai ka rantsa da consensus shinka da wajen hankalinka ka rantsa da tunaninka to ne me za ka auren shi dan su baka ce baka ce Allah ba ba maganar injila ba maganar addini ta kina akida horon ake rantsuwa da banza rantsuwa da banza ce ka rantsa da consensus wace consensus ka rantsa da banza ne kurin to wannan kenan shi yasa kenan babu imani a zakatansu na Allah a horon shi amma sauran akida da mutanen duniya akwai akida Allah kuma horon shi ga dalilin da yasa aka musu wannan suka yi wannan bore akida ce ko halin laifin mu ya gun malamai na kewaye da da hukuma ne suka haka suka haka nan ba zo nawa ake manzu mai haka zaka dan aka ce malamai an samu matsala wajen malamai daga sun ga talaka sun ga kuna sakata yace kuma sai ga sai duk sun kiya gaba da haka ce gai dole a hankali malami ya san matsayin abin da yake kan shi kullum yace mukinan maganar ake ta maganar aƙida ta imani da Allah abu ne wanda abu ne hankali din hankali ya san da haka nan yace wa min al-iman billahi tabaaraka wa ta'ala al-iman bi wahdaniyati wa uluhiyati wa asma'ihi wa sifatihi yace imani daga cikin imani da Allah bai da baya kai imani da Allah shi kadai ne kai imani da uluhiyya Allah kai kadai da haƙƙin ibada haka sunayen shi siffofin shi وذلك بالاقرار بانواع التوحيد الثلاثه wannan ana samun shi da tabbatar da nau'in tauhidi uku nau'in tauhidi uku wai tikaduha da aqidar wannan ta tauhidi nau'in uku tauhidi wal amalu biha da aiki da wannan aqida wa hadhihi anwa wa inna nau'in na tauhidi uku hiya gasu tauhid rububiyya tauhid uluhiyya tauhid asma wa sifat wannan sunan tauhidi kala tauhidi uku a sami tauhidi na rububiya a sami na uluhiya a sami na asama sifat in shi zai maka bayani dalla dalla me tauhidin rububiya me na uluhiya me na asama wa sifat duk da nan wasu kaman Allah cikin abokan mahaudu gumi akwai mal'iya cikin malamai masu ganin ƙarin tauhidi na hudu iya ga wannan tauhidi asalin dukkan halittu haka ne dukkan sauran addinai a mamunan al'umma muna da ƙarin na hudu ita tafidin risala tafidin risala akwai wani masu masu sai kawo abin domin don annabawan dole ka yarda haka nan ka yarda da allah rabu ne ilaha ne kuma suna shi dole a gidan haka da wani addinan sana ce gaba daya amma wannan al'umma tana da bambanci ita daga annabinta babu wani sai ce ka cewa kenan dole ka yarda mai tafiyar risala bayan annabi sallallahu alaihi babu wani manzo shi tafiyar risala bayan manzo Allah babu wani manzo ina ta cikin yan wani da jimawa wani shekara 20 na ba ta yi ya ta jarraba sai ya kai mai tambaya kan anwa'at tauhid sai ya rubuta tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya uluhiyya sama sifat wa tauhidul risala sai malamin da ƙari hikirin shi ci zo ya kai ka rubuta wannan abun tukumin shi da ana ake rubuta wannan ya ce ko dai kai gana cikin ramajin abokan gumi kana cikin ramajin gumi ce ko ya za ki da ke ya ce ya suka san karatun gumi ce gumi a cikin wannan ce karanta wani ƙarar abu na muhimmancin gaske abu na zai bishara ba amma yana muhimmanci ya me matsalai ko ko ba yanzu ka yadda kuna nan ba nan yanzu ka yadda kuna nan ba manzan nan salama yarda me yarda ka hurci yarda da wani manzo ba annabi salama ya zo ka hurci ne abubakar siddiq ya yaki a samun yan rida a kan yarda da musulama annabin allah ne ko sabi suka yaki abubakar yadda ne ya jagoranci yaki aka je aka yaki wasu wasu suka ce akwai wani manzo ta da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yarda da wani manzo bayan annabi ba ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kafirci ne kenan dole kenan ka yarda da Muhammadu rasulullah shi kai ne babu wani manzo ba wanda Allah zai aiko masa sako bayan annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka yarda haka ko da baka san bai share ba cikin wannan ba jaro shi ba dole mu sun karantarwa a karantar da ya san da akwai tauhidul sala a wannan al'umma mun san shi ɗaya ne yarda yan wa mai so ko abu da yawa aka bata addini da yawa gurbata addini wasu suke za su zo su ci Allah musu a kusako nawa yanzu musulmi ya sallah ya azumi amma zai yarda bayan manzo Allah ya koma ga Allah wani sako ya zo wani sako ya zo kuma zai iya bautar Allah da wani sakon zai bauta ma Allah da wannan sakon har yayi rigima da kai ba kai ba nawa kuma kowa sani a rubuce yake ba abu da bawai kamar kira ka ce na kiya ko na rada kowa ya sani din za ka karanci tarihi ta fatitin ta zo karanta ta ko ina karanta ta ko ina karanta ta daga ina ta zo aka ta zo tarihinta duk mai yadda samun ta yi ba shi da ba kama ya maka maka mai samun ta yi ka bincika ya ta zo ta zo wanda ya fara abin muhammadu al-bakari kan ci tarihin gani ta aka alittahin ta zo ya zo ya shiga ka'aba alittahin kadara wani abin da ake ba labari ya shiga ka'aba ya kwana ko arba'in bai hutowa ma bayan kwana arba'in a cikin ka'aba ha na san ko anan bandakin take da waye an ce bai hutowa ne a cikin ka'aba kuma bai huto ba to na ina dai bai bukata kaga ma san labarin da kuma matsala bai hutowa kwana arba'in kurin nan kurin bayan kwana arba'in fatahul malak fi sabata min nur lafazin da ya zo sai mala'ika ya zo mishi abin da ke rubutawa sai mala'ika ya zo mishi kuma ta al-malak wani mala'ika Allah ke aikowa al-malak mala'ika jibril sai mala'ika ya zo mishi min sai fita min wata takarda ta haske shi abin ma takarda ma ta musamman ta ta ƙulani ta haske ce aka zo mai da ita aka zo mai da ita a rubuce wani yawon kana a karni na bakwai labarin karni na bakwai na abin yanzu ga kin ga nan bayan manzo Allah koma ga Allah ga wani Allah ya ma wani aike har a cikin Ka'aba da wata takarda ta haske wanda a cikin tashin Salatul Fatiha cikin ta in haka ke rubuta a yau iya na rubuta a cikin ta wannan kuma sun yadda wasu yadda wasu amince da hakan bayan haka ana nan tahiya na tahiya ai shi an kadi ba wanda ya wanda ya shahara anan shi mai dalikan ai ba shekata ba shi ma wai abu umar abu take rubuce manzo Allah bayan shekara 500 da ce a shekara 150 shi kuma can 700 yana bane kenan wani shekara 400 zuwa 500 shi ko sai manzo Allah ya taso daga Madina kirkiri ba ba adu mulki ba ya taso daga Madina ya je Ain ma iyaka Algeria da Maroc can ya je he ba shi ita kuma ya ba shi labarin wannan fadala ta yi Qur'ani so 6000 a gamin farko gami na biyu ta yi ƙwayarsu 600,000 iya na yi a rubuce wadda maka cikin jirar ma'ani hatta kai 600,000 ka hatta kai a cikin jirar ma'ani a rubuce iya na rubuce yawa ka ce wahira ce littayin yanzu ma iya na a hannunsu iya na a kasuwa aka ce hatta kai ta yi ibadar aljannu da manabu gaba daya yan wanzu wannan kaga yanzu nan ai kaga yarda da ana wahayi bayan annabi salma shi ya kawo suka yarda suka ɗauka suka rike har yau kuma ake rigima kan wani abu yan wanda ganin haɗarin haɗarin ƙirƙiri zai misali ɗan ruwa ka je wajen sabakata ma a nan goma kaji ko so ɗaya ko gudunmuwa ma a yi sahihi ta abin da aka zo gaba a kan wanda ɗan wa ba mai shakka duk wani malami ko ta ɗarika ba ɗarika da take shakka sati ibrahimiya ba mai shakka shi ce da manzana ana mai da kasa da shi ba wata ɗariƙa da take inkarin Salat Ibrahimiyya. Wanda an yi ittifaki jima'i ne kai. Amma zai haka ji an ce na Tsalbati, ka an ce na Ibrahimiyya, wai wani ma san shi, amma ba ta kowa san shi. Shi ake kira a yi, kaga haɗarin ki daga ciki. To kaga abin da ya zo akwai maganar yin wahayi, bayan manzo Allah koma ga Allah, ban shi kai ɗari bakwai. Aka yi wahayi shi wai abin da ya zo. Mu gaskiya wannan mu ba mu amince ba, da ya zama aqidar salaf salih yin wahayi bayan annabi ya koma ga Allah ba wani wahayi to kaga nan ya cikin kenan hadarin mummunar aqida to irin wannan irin wani kaga nan rishin sanin aqida ta salaf idan mutum da ya san da cewa babu wani sako daga Allah bayan annabi ya koma ga Allah zai yarda wani ya ce mai Allah ya akwai mai mala'ika ya kame takarda daban ko haka kama kai ka yarda wannan in wani rigima take ba kuma abu da ba a kace ba da hira na ma shaida yau iya nan a rubuce littawa a kasuwa a hannun kuma suna faɗa sun amince abu na mai yiwa kai ne kai ne rashin baka ilimi kai ne baka ilimi haka ka ce baku ilimi ilimin gona garmi Allah wannan Allah kiyaye to ke muna magana yan wa muhimmanci kenan aqida mutun ya san da aqida ta magabata na kwai dan tsirar Allah tsirar ka ce ta imanaka ba shakka duk wanda ya yarda akwai sako daga Allah ba da ya koma ga Allah iya ce hada bashi imani ya cikin rukunin imani ya da Muhammadu Rasulullah bayan shi ba wani Allah da Allah ya ko ya ce la nabiyya ba'd annabi ce annabi ce ni ne hadun nabiyyin ni ne kashin annabawa kuma ce la nabiyya ba'd babu annabi bayana Abu Bakar Siddiq da Umar bin Khattab sun je ganin wata tsohuwa Ummul Ala annabi ya kamta ziyara sun je gidanta kamta ziyara sai suka wuce da kuka a sai ta wuce ta kuka da ta kuka suka ce kukan me kike yi yamme suna kamar ta tana da manzo Allah yana zo suna annabi ya zo wajen tare da su yayi babu shi heka su suka zo ba annabi ba manzo Allah sai su Abubakar da Umar tace wallahi ba ina kuka bane ba akan manzo Allah dan san manzo Allah abinda ya shiga wurin Allah yayi abinda bai da nan banda kuka ina kuka ne kan yanke da wahayi daga sama Abubakar ya fushi da kuka haka Umar tabbatar da cewa kidan wahayi ya yanke daga sama amma yau ga musulmi rashin raunin imani rashin kanta aqida he yarda yau ma an yi wani wahayi daga sama Allah ya wa wani magana kuma ya yarda kuma ya kawo haka kuma sa kurgai Allah shirye da mu to yanzu waɗannan kaloli na tauhidi tauhidur rububiyya uluhiyya al-asma wa sifat sune zai maka bayani dalla dalla yace tauhidur rububiyya sai ya sa wata alama ta turmama wata itola ka sa alama turmama wurin he kasa zai maka bayanin me a rububiya he ce a rububiya nisabatul ismin lahir jalla wa'ala arab dangana sunan allah mai girma da buwaya ne ana cewa kenan shine kenan ma'ana arab allahu kenan ya ce arab ولها عدة معان في اللغة الرب iya da ma'ana mai yawa a cikin luga ta larabci a arab shine al-murabbi al-malik as-sayyid al-mudabbir al-wali al-mun'im al-mutammim al-qayyim duk wannan suna iya ma'ana arab mai tarbiyya mamallaki shugaba mai kula da komi majibincin lamari mai ni'ima duk da yana abubuwan iya cikin ma'ana ana kashe a rabu da shi duk ma'ana ce guda ya ce wala yuto la kun lafizin rab bil alif wa lam da gairar la ta'ala ba a dangan da muka ana cewa a larabci ya ce rabu da rabu kama ka rabu sada rabu kaza rabu kaza to ba a kiran ba a cewa wani mai wani abu na za a ce san almalik mamalaka kaza ko to ba a cewa arab in ba ga Allah ba ko abin naka ne ya ɗaga mulki ne ko shugaban waye ba a ce maka ranar ta sayid an san na Allah daban kuma kai zama su kawo shugaba ne ma zama tsayinka amma kalmar arab ita ba a kiran kowa da ita ya Allah a ce arab he dai ce amma ya ce illa bil idafa he dai a ce misali rabbu dar rabbin sayara rabbin mawuki da ana yi hata rabbin kaza amma ba ci a rabbin kuran shi ne ba a yi amma na ci a rabbin kaza mana mamadashin kaza shi mana rabbin dar mana mai gida shi ne rabbin dar ba da nema Allah ba ba ci a rabbin ba mai ɗaukar shi ko a samun suna ci a rabbin ɗauka ya ce to dai ma'anar tafiyar rububiya me ya ce ma'ana wani itikad ma'anar tafiyar rububiya ya ce itikadul jazim والإقرار التام بأن الله تعالى وحده رب كل شيء ومليكه لا شريك له معنى الشيء أكيدا ينكك mana yarda ka kudurta abin da babu shakka kan shi kuma ka yi tabbatarwa cikakka dami bi annan la tabaraka bi annan la ta'ala ka yarda da Allah mai girma da buwaya wahadahu shi kadai ne rabbu kulli shay shi ne ubangijin komi da komi babu wani abu wanda bai ƙarshen rububiya ta Allah ko ma menene Allah shi ne rabbukin shi na shi ne ma'adicin shi shi ne mamallakin shi ba wa yake gare shi ya ce shi ne rabbukun shi Allah shi ne ubangijin komi wa maliku shi ne mai mallakar komi la sharika lahu kuma Allah wannan abin da ya mallaka ba mai tarayya da kowa shi kadai kayan shi bai tarayya da kowa هو الخالق الله شيني مهالكي وهو المدبر العالم شيني ميكولا متدبير معنا ميكولا دكا halittu gaba daya shi ke kontrolon komi shi shi tarbiyar kontrolon komi shi ke kula da komi shi ke tahir da komi shi ne mudabbir da alam shi ne mai kula da dukkan halittu wani mutasarrufi fihi shi ne mutasarrufi mai yanda ya ga dama da halittu gaba daya ka yi da haka ka yi da haka wani ƙadiru alai kuma shi ne mai iko abin da ya so ke yi da su wa'annan khalikul ibad cewa ka da Allah shi ne mahalicin bayi wa razikuhum kuma shi ke arzuta bayi wa muhiyihim shi ne mai raya su wa mumituhum shine mai kashe su wala mu'aqqiba li hukmi ba mai biyo Allah ya wayo na abu ne biyo baya me yasa akai kaza ba mai bin bayan abin da ya hukunta dole kai da dole kai mai kauya ba ba mai biyowa bayan wani hukunci da Allah ya ce bai da ba ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so ke kasancewa abinda Allah bai so ba bai kasancewa wa kullu man fi samawati wal ard abdu lahu wa fi qabdatihi dukkan abinda ke samai haka dukkan abinda ke kasai bayi suke ga Allah kuma fi qabdatihi suna suna cikin damkar Allah hin da su eh suna cikin damkar Allah wa ta ta qahrihi subhanahu wa ta'ala suna karkashin rinjayen Allah mu girma da baya wal imanu bi qada'i Allah wa qadarihi kai imani da abin da Allah ya hukunta da abin da Allah ya kaddara amma ta qada wal qadar kaddara arga arbuta al qada zartar da abin da kaddara wa bi wahdaniyati fi zatihi ka yarda da Allah shi kadai ne a cikin zatin shi yace wa khulasatuhu ta tattar magana ta ta ma'ana tauhid rububiyya ta tattar magana shi shine tauhidullahi ta'ala bi af'alihi shi ne kaɗai ta Allah da dukkan wani aiki shi komai shi kaɗai ya kayan shi shi kaɗai ya sama shi kaɗai ya ƙasa shi kaɗai ya mutum shi kaɗai ya komai da komai bai tarayya da kowa ba bai tarayya da kowa ya ce wa ƙadƙa mutu al'adillatu shari'iyya ala wujub iman bi rububiyatin lahi ka kauli ta'ala ya ce kuma dalilai na shari'a sun kahu masu zaman kansu akan wajibtal ka yarda wajibi ka yi imani da rububiyar Allah da aiki na Allah ya ka misali ka kauli ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin aji al'alam halittu gaba da kenan Allah shine ubangijin halittu wa ma wa qawluhu ta'ala da inda Allah ke cewa ala lahul khalq wal amr تبارك الله رب العالمين بيان كلمة تنبيه له الخلق والأمر الله شيكي ده هلتا كما شيكي ده لمر شرعا وانا أبا تكين هلتا شي شيكاين شي هلتا كما شيكي ينديسو دسو ده كتير تبارك الله رب العالمين الله ياجر ماما الله أبنجيجن هلتو وقوله تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا Allah shi ne ya halittar muku dukkan abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya shi kadai wa ƙaunuhu ta'ala inna lahuwar razaku zulkuwatul mati cewa Allah shi ne arrazak mana mai arzutar da kowa mai ciyar da kowa ya ciyar da mutum ya ciyar da dabba ya ciyar da ƙwari ya ciyar da komai daga cikin ƙasa cikin dutse cikin komai Allah shi ka ce da dukkan bawa duk inda yake sai ko ta halitta Allah ya san yaya take ci ta rayu ko ta halitta shi ya tsara mata ya za ta ta rayu kun bai mance da kowace dan ku misali dan uwa na ke na misali wanda ya samu tsakuwa tsutsa a cikin dutse a matsayi dutsen ya hoshe ka tsutsa ciki da wurinta tana rayuwa tana ci dutse ne suna wasa ne bare suna wasan bul da kyau wanda sun wasan bul da dutse biki kwashe ne na san kwashe ne abin bul ne da ya biki dutsen daya da ya bare kun wala ya ga tsutsa a tsakar dutsen dan su bulbuli kuma tana motsi da ranta gaba ta mutu tana rayuwa a ciki Allah bai mance da ita ba shi ne mai ci da dukkan halittun shi zulkuwatul matin Allah shi ne mai tsananin ƙarfi wa qawluhu ta'ala kul man bi yadihi malakutu kulli shay ka tambaye su mutane wane ne mulkin komai ke hannun shi shi ke da gara ma da komai wane ne mana Allah yace wa hadha naw' min at-tauhid irin wannan nau'i na tauhidi na halitta aqarra bihi al-kuffar quraish qurayshawa ma kahuran qurayshawa ma sun tabbatar da shi kamar yadda waccan kafira ta amurka ta tabbatar da shi ko ta tabbatar da shi haka ne ya ce wa aka taro a sahabin milal wa diyanat mahi yawan duk masauran ƙungiyoyin addinai da hanyoyi na batan ma sun tabbatar da shi wani mushirikun alƙudama allazi na ba'asa Allah ilaihim rusul haka mushrikai na farko mushrikai yan farko kansu wanda Allah ya aika da man aika musu manzanni su ma sun tabbatar da fitur rubiya dole mu san sun da kanan fa kullum ya'taqiduna anna khaliqal alam wa raziquhu huwa Allah wahda sun duk wannan addinan suka bata suna da aqida sun yarda da cewa Allah shine mahalicin duniya shi mahalicin bayi kai kuma shine mai arzutar da wannan bayi waye mai mahalicin duniya mahalicin komi da komi mai arzita komi da komi ta huwallah wahada kowa yarda Allah shi kaɗai ne ya kaka misali a cikin ƙur'ani ya ce ƙalallahu ta'ala an Allah iya baka labarin wa'innan al'ummomi ya ce wale in sa'altahun man halakar samawati wal arad la ya kulun na Allah ƙulil hamdulillah bala kasarhum la ya alamu ya ce inda ya muhammad inda za ka tambaye su wala in sa'altahum kai inda zaka tambaye wa'annan kafiran man khalaqa samawati wal ard wai wane ne ya halicci samai da kasai Allah ce su wannan kafiran la yaquluna lalle za su baka amsar cewa Allah Allah ne mahalicin samai da kasai to ci kul tunda da kansu suka yi hurici da haka ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah akan yanke hujja kansu bal aka samu la ya'lamun amma ma iya mutane musamman da haka wa qala ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sama' wal absar wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun yace Allah mai girma ke cewa qul ka ce musa Muhammad man yarzuqukum minas samai wal ard wa ke arzuta ku daga sama da ƙasa sama ta kawo ruwa ƙasa ta hudu tsurai wa ke wannan aiki arzuta ku tsakanin sama da ƙasa amma yamliku sama wal absar ka tambaye su wa ke mulkin ji da gani Allah ya mallaka Allah bar ayoyin shi manzanni sun zo misali Isa da salam zai zo ya addu'a ga makawo wanda maka aiwa makawo yimi addu'a kai tsaye warki da ke Allah malaka kai tsaye makawo ka duniya kai amma adda ka warke kai tsaye wannan kenan Allah ya malaki abin ne mu wani wani malaka ji da gani da wani abin ba wani mai mallakar su yau yan Allah ya rike jin ko ganin ba mai baka su dukka tare duniya duk masu ilimin duniya inda Allah ya dauke na yana magana a kira likita a gyara to akwai sauran abun akwai matsala ne sai a gyara amma ka dauke ganin bai baka shi duk ana wani magana kuskure ma akwai dan abu akwai ni'imar illa wani abu ya kare ta a zo a dauke abin ha dan gyara ta kauda amma aka dauke ni'imar an kare duk yana wani kuskure ma to akwai gunto ni'imar ce wanda kuma na bani ahiri cewa kin wake mallaka ji da gani wa man yukhrujul hayy min al-mayyit yukhrij min al-hayy wa yake hudda rayayye daga matacce ya hudda matacce daga mirai in ma ka doka mai hudda kaza daga cikin kwai ko a hudda kwan daga cikin kaza ko a hudda mutum daga cikin mani ko mani daga cikin mutum ko wake hudda mummuni daga cikin kahuri kahuri daga cikin imani an sa magana ko ne yawa kana Allah kowa san dai asalin mutum an san daga mani ne kwaye ne na kwaye ne na mace da wannan na namiji ko a gama ko aka same ka da babu kai sai ga kanan ka zo kana motsi kana rigima da gashi dai kowa sani ba wani sabani ba wani ilafa kai ka zo da dai gashi dai kuma dan wace rigiman adam abinda kai aka yi ka mutum zai inkarin ya za a yi na zama kasa na lalace a ci halitto ne inda za a rike ka a gwada ma ilimance abinda halittar da aka yi ka da ita abinda an tabbatar amshajin naftali na namiji ne da na mace inda za a ɗauko obin na magana ɗan abinda aka halitta mutum ɓangaren namiji a ɗauko a ɗora a nan a ɗauko kwan na mace a ɗaura anan duk idan ka iya ga dusu dus amma ya akwai wani firisu sama su dusu dus duk wani idan ka ba idan da zai ga wannan halitta da aka yi kadada sai da na'ura sai an sa cikin wani wata na'ura shi mai alimka wajen su dubu su ɗaya nawa ta kwaye a gaba ɗan ƙari na gashi nan sai na'ura mai misali zo na'ura za ta limka abu su dubu shi na aka yi wannan abu aka sa musu sai a ga abin ɗan ƙarami shi ba wani na'ura wani ya gashi kirin ba wani idan mahaluki da zai iya ganin abin da aka halice ka da shi kuma da ganin aka yi ka idan ka bai gani daga nan kuma aka same ka abin idan ka bai gani iya daga nan same ka wannan abu ne ko da ba abu nan da waka hurin ba suna gari abu ne wanda hakika amma zama magana amma haka in karin waya za a yi zama kasa wa ta da shi da gimin adam to duk wannan aikin Allah ne to duk wannan wani wani tambayoyin ga sunan ga amsa a ƙarshe ka tambaye su wake arzuta su daga sama da ƙasa wake mallakar ji da gani wake hudda rayayye daga matacce ya hudda matacce daga rayayye wa man yudabbiru al'amr wake kula tadabiri kula da dukkan al'amari komai a hannun shi fa sayaquluna Allah wannan amsa gaba daya za su baka amsa cewa mai wannan aikin Allah ne shi kadai fa qul afala tattaqun to shi tunda kun san wannan aikin Allah shi kadai yake yi ba kwa jin tsoron Allah ku hasa gama shi da wani tana shi kaɗai ya yi bai tare da kowa to me yasa za ku ɗauki haƙƙin ku ba wani Allah ba ku wani tsoron Allah ku girma Allah wa qala ta'ala cikin dai wani sauka maka a can baya ma kiran sauran al'ummi sun yarda da magana Allah yace wa qala ta'ala qul liman al-ardu man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala afala tadhakkarun ita ka tambaye su limanin arewa mafiya ƙasa da abin da ke cikin ƙasa na wane ne ka tambaye ka hore limanin arewa mafiya ƙasa da abin da ke cikin na wane ne in kuntum ta'alamun in kun sani ku gaya mini Allah ce sai ya kuluna lila za su ba ka amsa cewa Allah ne shi ke da ita da abin da ke cikinta ya ce ta haka idan suka san da haka ƙul afala ta zakarun shin ba ku haɗa ku yi tunani ku gano girman Allah wannan mahalicci kuma ƙul ka tambaye ka gaya musu man rabbu samawati saba wa rabbul arshil azim tambaye su waye ubangijin sammai bakwai waye ubangijin al'arshi mai girma Mace annabi ya magana cewa inda za a ɗauko sama bakwai da ƙasa bakwai a ɗora kan kursiyin Allah duk yawansu da girmansu za su koma kamar kayan da zobe cikin sahara dukansu a wajen halittun Allah ƙananan halittun Allah ne ƙanana ne mulmucin girmansu dukkan sama bakwan ƙasa bakwai ka ɗora kan al'arshin Allah kan kursiyin Allah kai za su koma kamar zobe cikin sahara za su ɓace kenan yace kuma idan ita kursi kuma ka ɗauko kursiyin ita kuma ka ɗora kan al'arshi za ta koma kamar zobe cikin sahara amma duk wannan kamar tambaya waye ya ubangijin waɗannan samai da ubangijin al'arshi mai girma sai ya ƙuluna lillah za su ce na Allah ne da kansu ƙul afala tattaƙun shin ba kwa jin tsoron Allah ku bi dokokin Allah tun da kun san da haka kuma tambaya ta gaba duwan tambayoyin duwan tambayoyi ne amsa sun yarda ƙul kuma ka tambaye su man biyadihi malakutu kulli shay' وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فعلنا تسعرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون الله يتي كتنبيسو قل من بيده ملكوت كل شيء كتنبيسو waye mai cikakken mulki gaba daya duk wani mulki daban-daban waye mai mulkin gaba daya a hannun shi yake wa huwa yujiru shine ke iya kare wani daga cutarwar wani daga zaluncin wani shi zai kare wani amma wala yujaru alai amma Allah bai kamu wani ya zo ya kare ka eh wala yujaru alai ba mai zawwa ya amsa ka daga hannun Allah ya makuba amma shi Allah yana ya kare ka ya kare ka daga hukuba daga zalunci na wani amma shi wala yujaru alai ba in ya kare ba mai hanawa kamar kamar tambaya wannan aikin wane ne waye mulkin komai a hannun shi shi ke karewa wani bai kare wani a wajen shi ku gaya mana in ku zai wane ne sai ya ƙulu na lillah ƙasa duk wannan mulkin Allah ne ulufa anna tusharun to ta yaya ake wasa da hankalinku ta yaya ke juyo hankalinku kun san da wannan duka mulkin Allah ne to me zai hana me wannan mulkin gaba daya ku yi da cewa shi ne kaɗai rab me abu da gima an ce a ɗauki Allah shi kaɗai abin bauta me abu da gima in wakan wannan tunda kun san wani abin duka Allah ke da wannan haƙƙin to me abin gardama da rikima da ku akan an ce a rike Allah daya ku rika mamaki aj'al alihata ilahan wahida in hada la shay'un ujab amma da ilaha daya ai wannan abin mamaki ne ta ya za a bada ilaha daya to kuma ke me wannan ikon shi kadai yoshi za a gama shi da wani ke inda hakun san da haka kun gano muhimmancin wannan abin kenan bai dace ku gama Allah da wani Allah ce bal atina bil haqq kun dai mun zo musu da gaskiya amma su ne masu karyatar da gaskiyar wannan da kazu sai yake ce bayan duk wannan bayanai duk in wai ka baka wani bayanai ne wai na maganar tauhidul rububiyya Allah ya sama la haluku wa la razuku wa la mabdu wani abubuwan su ma wancan kawarin sai da shi sai ce cikin tauhidul shi na na kawaidi ko na kaidi tauhidul kawaidi hatta da kawure ba matsala ka sun yarda la haluku wa la razuku wa la duna wasu sun da shi Allah ke ba mai halittawa ba mai azitawa wallahi yi la mutu ba mai kashe ba mai raya sai Allah to su su wancan kawaran sun san da kana sun san da haka wancan kawaran farko bisa ga dama kan haka mushkila tana gaba kan ulubiya yace wa zalik wannan bayani da ya gabata لأن القلوب العبادة مفطورة على الإقرار بربوبيته جل وعلا يتي دومون زكاة باي an halice su akan tabbatar da rububiyya ga Allah haka Allah ya mutum halitta yayi da da fitira ta wani ta Allah mahalicci laka mutum ya bude ga baya yace liza dalilan haka fala yusbihu mu'taqiduhu muwahidan wala yadkhul fi adat al-islam hatta yaltazim bi naw' thani min min anwa' at-tauhid dan haka ba yanda za a yi mutum ya waye gari mai aƙida ta tauhidi bai shiga cikin kamata wata hadira kamata wani ƙunshi muke ne na islam ba ka shiga islam hatta yaltazin bidon islami ya kayar da da wannan nau'i na biyu na tauhidi nau'i nau'i na biyu tauhidi wane ne na ulubiya madar rububiya ka da rububiya ka yarda ba mai halitta ba mai arzitawa ba mai kashewa ba mai rayawa ba mai badawa ba mai hanawa wannan bai saka musulunci shi kare sai ka gama da na domin da mutum mai rigimai tana nan kan uluhiyya ita kenan sai ka zama tauhidin uluhiyya gam wannan kadai bai saka cikin musulunci shi kadai akwai saura sai yace to yanzu wanne ne nau'in na biyu na tauhidi yace tauhidul uluhiyya tauhidun uluhiyya yake cewa kasa hayatul mamuwa yace uluhiyya mushtaqatun min kalmatul ilah bi ma'anar al-ma'bud al-muta'a an samu kalmar uluhiyya daga kalma ta ilah bi ma'anar magana al-ma'bud al-muta'a abun bauta da ake ma da'a ay al-ma'lu ana ma al-muta'a wa huwa shamilun li kulli ma yu'bad shine ya hada ya kumshi dukkan abun da ake ma bauta al-ilah al-haq abun bauta na gaskiya amma هو الله تعالى شيني ألا مجرما دبوايا والآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله أبن بوتانا بنزانا قريا شيني دع أبن دعك بوتا من نبع الله با ولكن الإله الحق أما أبن بوتانا قسكيا يجب أن يكون خالقا قادرا رازقا مدبرا كنا يا وجب عندنا قسكيا نزمنتو شيني مهلتا شيني مئيكو شيني مأزتاوا شيكي كلا كنترول نقومي شيكي كلا دونا هلتا ba wanda ban mutu daga baya ba wa alayhi muqtadiran kuma iya da iko kan wannan halitta fa man lam yakun kadhalik falaysa bila ke duk wanda ba wanda bai wannan siffa ta halikan qadiran razikan mudabbiran bai wa zaman to ilaha na gaskiya shirme ne ke nama ka kama wa in ubida zulman ko da an bauta ta ma abun akan zalunci abun bauta ne da banza na ƙarya wa sumiya ilan abin bauta na ƙarya aka mai sunan ila na ƙarya amma Allah shi ne ilal haƙ abin bauta na gaskiya in lokaci ya ƙare insha Allah Allah kan satin sama sai mu hada daga tawhidin uluhiyya insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته